أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi yau muna alhamis sha takwas ga watan Ramadan, hijira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai, wanda ya dace da ashirin da uku ga watan shida miladiya aihuwa isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida kamar yadda muka saba a cikin watan ramadan muna gabatar da tafsirin alkur'ani irin wannan lokaci karfe uku zuwa karfe hudu na marice muna cikin suratu ali imran a shafi na sittin da shida jiya mun karanta wadansu ayoyi guda uku zuwa guda hudu amma ba mu samu damar fassara su ba da gabatar da bayanin su kina yanzu abin da ya kamata za mu tashi daga waɗannan ayoyin wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bihi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto jagoran mu cikin wannan karatu da zamu yi malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم na'am mun gaya muku cewa ana cikin kissa ce ta ɗaya daga cikin kissoshi waɗanda suke suna da muhimmanci gare mu musan irin yadda waɗanda suka gabace mu suka wahala don ɗaukakar da wannan addini ba da aka fara addini ba ne aka fara samun damar da za a yi kiran sallah ba da ranar da aka fara addini ba aka samu damar da za a yi sallah ba da aka fara addini ba ne aka samu damar gina masallatai sai da dukiyoyi da yawa suka shiga cikin aikin Allah dukiyo rayuka da yawa suka salwanta da ɗaukakar da kalimar Allah dukiyoyi da yawa aka ciyar da su aka halakar da su don saboda wato a kange mutane daga addinin Allah kuma rayuka da dama suka salwanta don a kange mutane don saboda kada su shiga addinin Allah dole mu gane wannan to sai Allah ce wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya shi ba menene al-imdad shine taimakon da Allah ce zai yi zamu zo mu yi bayani shin wannan taimako ya zo ne a wato kissa ta Uhud ko ko ta Badr malamai sun yi sabani shin mala'iku sun sabka ranar Uhudu ko ko bu sabka ba koko sun sabka ranar badar kenan in muka ce ba su sabka ba ranar uhud kenan sun ce badar mala'iku sun sabka tabbas amma uhud ba su sabka ba waɗansu malamai suna ganin a'a mala'iku sun sabka a uhudu sun sabka a badar ina fata an fahimce ni to amma bayani za mu tattauna akan dalilin da kowa ya kawo wa ma ja'alahu Allah taimakon nan Allah bai sanya shi ba ko wanda ya sabka badar da uhud ko ko wanda ya sabka a badar kawai illa bushra lakum sai dan ya zamanto bushara gare ku domin mi domin in kuna ganin Allah yana taimakon ku kuna sa tsammanin za a ci gaba in kullun aka tafi za a yin rashin nasara to akwai matsala mutane za su bar addini ko ba haka nan bane idan ya zamanto kullun aka je wajen yaki musulmi ake kashewa to kuma za a kare da adadin musulmi kuma da yawa daga cikin mutane za su yi rauni amma yau in aka je aka ci nasara to gobe in ma ba a ci nasara ba za a tuna da nasarar da aka ci an gane wannan to wannan bushra ce bushara ce gare ku wani tatma inna qulubukum bi dan saboda kuma zukatan ku su samu natsuwa ana son ku samu natsuwa ku gane cewa addinin nan na gaskiya ne waman nasru illa min indillah taimako bai taba kasancewa ba illa min indillahi face daga wajen Allah subhanahu wataala in dai kana neman taimako to ka neme shi ga Allah duk wani wanda zai zamantowa sanadi cikin taimakonka ya zamanto sanadi ne babu wanda zai iya taimakonka in ba Allah ba sai Allah ce innal illa min indillah face daga wajen Allah al-aziz shine mabuwayi wanda babu abin da yafi karfin shi al-hakim shine gwani wanda duk lokacin da zai yin abu sai lokacin da ya dace duk abin da kaga Allah yayi to babu wanda wanda ya sai kawo gyara in ka kawo gyara shirme ne zaka yi ina fata kun fahimci ni muna ganin ana yaki da dokokin ubangiji ga su alqur'ani ana cewa ba za a yi aiki da su ba wasu suna ganin kamar dokokin da waɗansu suka rubuta ƙasashen da ake ganin sun ci gaba su ne ci gaba ko ba haka ba to amma mu koma cikin ilimin likitanci idan yau kan rasa ijiya guda wani mutum ne zai yi maka ijiya don ka gane hikimar Allah subhanahu wataala ijiya in ta lalace taka wani na akwai wanda zai yi ma wata ijiya ya sa ba babu sai dai su ɗebe tana go su sa ma kamar yadda suka yi shugaban ƙasar Nijar Jori Hamani da ijiya sai ta lalace sai sun ka samu tana goshi na nan da madubbai ba san dalili ba ina fatan kuna fahimta ta ko ko in wani mutum ya mutu a cire gaba sai a sa maka kamar yanzu yadda duniya ta lalace gawayen mutane ba a turbude su turai da sauran kasashen mutane kasashen duniya kawai za a bar gawa a je a sanya ta gidan sanyi in wani mutum ya mutu bai da ijiya su cire ijiya su sa su karbi kuɗi in kunya wani mutum ta cire su cire su dawa mai in an haka sun kamai da mutum ya da kasan ana ma mota ferai shi yasa in gawa ta mutu turai ana kokarin a zo da ita kada a bar ta can hadari na kubar mutumin ku turai yayyanka shi za su yi sosai da abin su gaba daya to hikima Allah tana bayyana ne akan abin da waɗansu suke gani zahiri in ma ayoyin baka san su ba baka san hikimar da ke cikin su ba baka san balagar da ke cikin su ba to jikin ɗan adam ka kawo wanda zai iya ɗaukar wata gaba ya sanya ta wata gaba in kana son ka gane hikima ta Allah dukkan gaba ta ɗan adam ka duba ka gani wacce ta za a ce wa a sanya wurin wata in an cire ijiya ko ido an sanya shi karkashin kafa yana kyau a to in an cire harshe an shi saman kai yana yi yadda ya halicce ka tabbas hakan na kamata laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim wannan aya tana daga cikin ayoyin da ke rikitar da hafizai wajen karatun alqur'ani domin akwai irinta a cikin suratul anfal to in hafizin alqur'ani bai sani ba sai shi hadu da matsala menene malamai suka yi bayani sai suka ce cikin suratu ali imran an gane ni akwai az-ziyada an gane ni watta'khir az-ziyada watta'khir cikin suratul anfal akwai al-hasfu akwai kuma at-taqdim misali wama ja'alahu Allah illa bushra lakum a cikin suratul anfal sai anka ce illa bushra ba a kawo lakum ba sannan wali tatma inna qulubukum bih can ko sai anka ce wali tatma inna bihi qulubukum in ba haka ba kana alaran mu da ka zo wajen ba da karatun sallah sai ka ji an maido ka baya kai ta mamaki saboda kalimomin can babu lakum sannan kuma bihi an gabatar da shi nan ko an jinkirtar da shi ina fata kun fahimce ni sannan nan an ce wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim can ko an ce wa man nasru illa min indillah inna allaha azizun hakim wallahi dole in kana hadda alqur'ani kafin ta zauna sai ka san waɗannan mutashabihat ina fata an fahimce ni to malamai sai suka yi sabani shin wannan taimako a Uhud ya sabka koko a Badr wadan jamhurin malamai sun tafi cewa wato mala'iku bu sabka ba a Uhud duk da yake akwai wasu riwayoyi daga wadansu sahabbai cewa an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wadansu mutane farare guda biyu inji ɗaya daga cikin sahabbai suna kare da shi dama daga hagu domin lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da kai bai wuce mutum bakwai ko takwas ba da akwai bayan shi saura kafirai sun rikida da su sai suka ce to tun daga inda yake yayi magana ya ce mutane su dawo to in yayi magana ya ce mutane su dawo domin shi shi nan baya ba wai dan saboda yana jin tsoron kafirai ba domin kafirai wato sun shiga tsakanin shi da musulmi kaga ko yayi kira ya ce ku dawo gani don an ce an kashe shi to in suka ji kaga za su dawo su kokarin su kashe shi ko kuma ya kyale a kashe mutanen shi cewa sunan an kashe shi kenan tunda an kashe shugaba yaki ya kare amma tare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ji tsoro ba ya daga murya tai suna ji kafirai su suka dawo suka kama halbin shi suka kama halbi dukkan su to sai aka ce duk lokacin da kibiya ta fuskanto shi ana ganin tayi kwana duk lokacin da ta fuskanto shi ta yi kwada waɗannan mutum guda biyu waɗanda ba a taɓa ganin su ba su ne suka zo to shi ne waɗansu malamai suka ce to zance mafi inganci mala'iku bu sabka ba don taimakon wa don taimakon sahabbai sun sabka don taimakon shi amma shi kuma dama su muminne suna an kai ma alƙawari ba shi ba in sun cika alƙawari in tasbiru wa tattaku hukun saba manzo bai yi saba ba manzo kuma yana jin tsoron Allah shi ko Allah ya ba shi kariya shi ne abin da aka ce to dalilin da yasa malamai suke cewa waɗanda suka ce wato mala'iku sun sabka a Uhud sun sabka a Badr suka ce can a Uhud mala'iki dubu ne suka sabka إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ومردفين lokacin da kuke neman taimako daga ubangijinku tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum sai Allah ya karba muku saboda suna da imani fa'u ta'qib kenan kai sai Allah ya karba anni cewa ni mumiddukum zan taimake ku bi alfin min al mala'ika da mala'iku guda dubu kaga mala'ika daya biyu har dubu akwai yawa ku babu murdifin ko murdafin in an ce murdifin ismul fa'il ne wani na bi bayan wani murdafin wani za a sanya shi bayan wani to da an ka ce murdafina Allah yana magana ne shi ya ba da izinin wani ya bi bayan wani amma da ce murdifina wani na bin wani an kalli lokacin da mala'ikun za su sabka suna aiki nasu an ina fatan kun fahimce ni kenan Allah ya ce na ce wani ya bi bayan wani to kuma murdifina wani na bin bayan wani shine kira'o'in guda biyu bi alfin minal mala'ika amma nan sai an ka ce yumdidukum rabbukum bi thalathati alafin minal mala'ikati munzalin kuma aka ce yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal mala'ikati musawwimi sun ka ce to kaga nan ana zancin dubu uku da dubu biyar can ko an ce dubu kenan dan haka can sun safka nan sun safka waɗansu malamai suka ce a'a nan alƙawali na akai an ka ce in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha ba ku yi hankulin ba kun saba ma umarnin manzo kenan ku mala'iku ba za su sabka ba amma can badar sun kace duk badar ne waɗannan mala'iku suka sabka sai ya zamanto tun da inda ga aka ce wala qad nasarakumullahu bi badrin duk magana guda ce da an ka ce bi alfin min al mala'ikati murdafi Allah zai taimake ku da mala'iku dubu daga baya sai aka ga suna cikin rauni suna cikin gajiya sai Allah ya ƙara musu wasu mala'iku domin ya ga suna da bukatar ƙari sai ya ƙara musu salasata alafin domin manzon su ya ce alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi salasati alafin min al mala'ikati munzalin kai bala in tasbiru wa tattaku yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al mala'ikati musawwimin alhali ko a badr sun yi hakuri a badr ba su saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa mafi yawancin jamhur sun tafi cewa mala'iku bu sauka a Uhud ba kawai Uhud sun saba an ba su kashi an karkashe su ina fata kun fahimce ni sai Allah ce wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillah illa min indillahi al-aziz al-hakim liyaqta'a tarafa ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون الله تلي يقطع دونش ينكي أصل قطع شيني ينكيوا إنا فاتا أنفهم شيني تدهك نصركم الله ببدر ألا ياتي مكيكو أبدر liyaqta tarafan min alladhina kafaru don shi halakar da wani yanki daga cikin wasu jama'a daga cikin kafirai at-taraf da larabci yana iya daukar gaba kuma yana iya daukar wato yanki iyaka da iyaka sai a ce taraf to Allah yayi haka don shi yanke taraf sai zamanto nan an yi isti'ara domin wuri yana da iyaka su kuma kafiran nan suna da iyaka to ana son kamar a datso ne daga cikin su za a dauki waɗansu gaggansu manya-manyan waɗanda ke ma Allah subhanahu wata'ala ta'addanci ko kuma tsaraf waɗansu gabbai ana son a yanke wata gaba kina ana son a ɗan tsibo daga gare ku tsarafan min allazina kafaru waɗanda suka kafirci amma in muka ce mala'iku sun sabka a Uhud to li yaqta tsarafan bai da alaka da mi bai da alaka da nasarakum sai dole zai zama yana da alaka da yumdidukum rabbukum ubangijinku ya taimake ku bi khamsati alafin min almalaikati musawwimin li yaqta'a tarafan min alladhina kafaru ya taimake ku da mala'iku dan ya halakar da wata jama'a daga cikin jama'a kafirai aw yakbitahum yakbitahum fi'ili na kabata yakbutu kabtan shine abinda aka daure shi kam bai motsi amma waɗansu malaman lugha suka ce a'a asalin kabata wato kabada ne shine kabada wannan ta'unkin asalinta dalun larabawa suna ibdalu ta'ibiddal ana iya cewa sabata ra'sahu yayi mai aski ko kuma a ce sabada ra'sahu yayi mishi aski kaga ashe sabada da sabata ma'anar su guda shi yasa wani lokaci da dalun da ta'un in ana karatun alqur'ani sai ay idkhaluhuma litaqarubi makhrajuhuma wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum ba'ata wa qad ta'lamuna sahibul qalqala wa qad ta'lamuna saboda ta'un da dalun dukkan su suna fita daga tsarafin lisan tsenin harshe ya sako naman baki daga sama ya kwanta daidai inda hakurin saman baki suke wa qad ta'lamuna to dan haka larabawa cikin yaren su marmakon su ce sabata ra'sahu domin sabata ake cewa shine yanke abu sai an ka ce sabada ra'sahu to nan marmakon a ce kabada an gane ni wato sai an ka ce kabata an yi ibdaluha yana da yana da kyau domin asalin alkabid da larabci shine min shine anta ko kuma hanta kamar yadda ake cewa a wani yare an fahimce ni to larabawa gabakka in an buge ka cikin wannan gaba don ka ci ciwo sai a ce maka an buge ka ta wannan maimakon yanzu in ce daraba kabdahu sai in ce kubida an buge shi ta antar shi ina fata an fahimce ni in ni ce kuliya an buge shi ta kodar shi ina fata an fahimce ni shine muke cewa gilbi ina fatan kun fahimta ko ko a ce mutina an buge shi ta ban shi duriba min almatni to shi yasa Allah subhanahu wataala ce au yakbitahum Allah subhanahu wataala ya sanya musu bakin ciki ya rizbar da su a ƙara musu bakin ciki akan bakin ciki fayan qalibu kha'ibin sai su wayi gari suna wato kha'ibina tababbi sun yi hasara ga su sun zo sun kashe dukiyarsu amma kuma basu ci nasara ba addinin Allah ya daukaka ga su za su mutu da bakin ciki kaga duk sun yi sun yi hasara su ba su ji daɗin dukiyarsu ba ga ‘ya'yansu an kashe ga iyayensu an kashe ga addinin ga da ba su son Allah ya kashe kuma Allah ya kashe inda ba su kauna fayan kalibu kha'ibin kenan sai Allah ce to laysa laka min al-amri shay'un baka da wani abu daga cikin wannan al'amari aw yatuba alaihim shin Allah in ya ga dama ya karbi tuban su aw yu'adhibuhum ko ko ya azabtar da su fa innahum zalimun haqiqa su azzalumai ne wannan aya ta sabka malamai sun ka asbabun nuzul da dama a cikin littattafai duk da yake ɗansu malamai suna ganin ba sababin nuzul bane a'a wani abu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Allah subhanahu wataala ya tunatar da shi abin da ya kamata ya aikata amma ba sababin nuzul bane na wannan aya duk da yake suna cewa shine sababin nuzul menene waɗansu malamai suka ce bayan an yi ma'araka ta Uhud an kashe Hamza ina fata an fahimci to kashe Hamza ko ya bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gare shi to shi na yake yin addu'a yana la'antar waɗansu manya-manyan kafirai to shi ko wanda duk an la'anta illa an ta tabbata gare shi akan kafirci zai mutuwa kenan ya zama to dan dan wutar jahannama sai aka ce a'a wannan ba gare ka yake ba kai dai abin da ya kamata ka sa idanu ko kuma waɗansu suka ce a'a lokacin da yaƙi ya katange wuri ya hargitse to an yi halbe halbe kun san an jefi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har an sami han wato haurin shi sannan kuma an fashe mishi kai to jinin shi ya zuba ko ina duk da yake ya samu kariya ta mala'iku su kafirai kashe shi suka so su yi to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaya yaya mutane al'umma za ta cin nasara tana yin haka ga annabinta annabinta yana kiranta zuwa ga Allah tana mai irin wannan rauni ina fata an fahimce ni ana kokarin a ganar da mutane addinin Allah ana kokarin mutum ya sai da rayuwa sai ya san dadin kuɗi ya san dadin kasuwanci ya san dadin mota ya san dadin duniya ya aje yace makaranta yi karatu ya ba da shekara ashirin ya yi karatu ya ƙare ya dawo yana kaso ya karantar da al'umma kuma cikin al'umman na ake samun masu mai karantsi suna dibin kamar shi da ake cikin al'umma ina fatan kuna fahimta ta duk yadda ake nuna ma mutane alkhairi ana gwada musu abin da ya kamata su aikata amma sun dawo suna gaba da waɗanda suke gwada musu hanyar Allah makaranta ba wurin ba wurin wasa bane fa makaranta ba wurin wasa bane da yawan waɗanda suke kasuwa daga makaranta sun kayo gudu ƙauye in an kai ka makaranta kayo gudu ɗan birni an kai ka makaranta kayo gudu haka ne ko ba haka ba wani mutum ne ya tsaya makaranta amma in kayo gudu saboda makaranta sai ka saba da hankulin talauci makaranta sai ka saba da hankulin rashin kwana makaranta sai ka saba da ka kaskanta gaban malami ba irin inda in kaka zuwa kai abin da kaga dama bane dole a tada ka je ka yi ma malam wanki ka je ka ɗebo ruwa rijiya in ma birni ne dole kai ma malam aiki in kana da waɗanda suke yayyunka dole kai musu biyayya sai an sha wahala makaranta shi yasa mutane ba su sai su yi gudu amma wani ya tsaya ya yi karatu ya samu ilimin kuma ya zo shi ya da ilimin na cikin al'umma kuma abin da ake so shine a ranar da zai kumya khalas to me yayi saura annabawa sun ba da rayukansu na saboda addini ya ci gaba amma ga abin da suke ganin sakamako to wannan abu da yi sai Allah ce mai a'a laysa laka min al-amri shay'un kada ka ga nisan kada ka sa tsammanin ba za su shirya ba ba aikin ka bane ai shirya shirya ga hannun Allah subhanahu wata'ala take ko ba haka ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha aw yatuba alaihim in Allah ya ga dama ya karbi tuban su aw yu'adhibahum kuma in ya ga dama ya azabtar da su fa innahum zalimun haqiqa su azzalumaini kabar su kawai shi al'amarin ga Allah yake to in annabi ana faɗa mai wannan magana an ce mai ya bar al'amarin bayi ga hannun mahalicinsu yaushe wani yake zakkuwa mai wa'azi ya ce shi zai shiryar da mutane ko ya rinka ɗaukar mutane yana kai wata jahannama kaji mutu ya ce duk wa mutane kaza jahannama za su tahiya kai shi jahannama kai shi jahannama wa yake kai shi jahannama Allah wannan addini na Allah ne wanda baka sa tsammanin ba ya tuba shi yake tuba ya ma addinin musulunci aiki wanda kake ganin shi na bisa ga addinin musulunci shi yake kafircewa na ba ku labarin malamin nan ɗan ƙasar Saudiya ko ba haka ba ya yi karatu a Saudiya ya yi karatu a Iraq ƙarshe kuma ya kafirce ma Allah subhanahu wataala saboda mace guda kawai ina fata an fahimce ni amma ga waɗanda kafirrai ne an so su sun dawo sun musulunta babban mawaki na ƙasar America wanda ya wata waka ba sai na faɗi suna ne ba ya zo ƙasar Pakistan zai yin concert sai aka kiran sallah yagga mutane da bubu suna fitowa sai ya ce wani mutum na Allah ba ga daraja kawai in yi magana don mutane su fito an ka ce kiran sallah ne aka yi ya ce ne kiran sallah an ka ce wani abu ne cikin addinin musulunci ko da ya zo karanta musulunci tun da Pakistan ya musulunta dan nan bai yi Amerika ba sai ya ɗauki jirgi ya yi Riyadh ƙasar Saudiya ya je jami'a ya ce ba a yin addini da jahilci ya koyi larabci ya koyi addini yanzu babban mai wa'azi ne a ƙasar Amerika haka Allah ya so ɗauki misali Khalid ibn al-Walid shina daga cikin waɗanda an kai yakin Uhud da su suka kashe sahabbai da dama ko ba haka ba ƙarshe me yayi ya koma saifun min suyufillah shi yasa duk yadda kake ma mutane wa'azi ka kira su zuwa ga Allah ko da suna saba ma Allah baka san abin da Allah yake nufi da bayan shi ba babu wanda ya san wanda zai gamawa lafiya illa dai ba a amince ma zama kan sako dan ba a san lokacin da za a tafiya ba amma bari ganin mutum na sako kaga kamar kafi shi ba haka nan bane a dai ta da'awa kuma a yi ta fatan a gama lafiya in an yi ma annabi haka ya kamata malami shi taka san san addinin musulunci nan ba na kowa bane na Allah ne kai dai iya kakka an ce kai kira wanda ya karba ya karba wanda bai karba ba gare shi tsakani kuma kowa ka gaya mai gaskiya tsakaninka da Allah ba a kallon wani ko wani ko wani duk wanda aya ta yi bayani kan shi a gaya mai sakon Allah Allah ya halice shi sauran kuma ba naka bane kai kallo ina fata an fahimce ni sai Allah ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم har yanzu dai ayoyin suna bayani walillahi ma fi samawati wa ma fil ard abin da yake cikin sammai da kasai na waye na Allah ne kenan kai annabi baka da komai ciki aikinka in alaika illa albalagh ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi alqawmal kafirin wa in tukaththibu faqad kadhaba umamun min qablikum wama 'ala ar-rasuli illa albalagh almubin wa ati'u allaha wa ati'u ar-rasul fa in tawallaytum fa innama 'ala rasulina albalagh almubin abinda aikin ka kai malami isar da sako ka kai mutum jahannama a'a baka cewa wani dan jahannama ne sai dai ka ce mai aiki kaza in ya mutu yana yi jahannama gashi ka kare aikin ka wannan kuma ba kai ne ka faɗa ba Allah ya faɗa ina fatan kun fahimce ni amma kiran wani ko yin adawa da wani ko ɗaukar sunayen waɗansu mutane ka yi amfani da su gidan rediyo don ka huce hushinka ina fatan an fahimce ni kana da adawa da wani to sai ya ja ka sai ya fito ayoyin da suka sun ka faɗi lahin shi ya haɗa su ran nan akan suna za a bayani shi zo shi bayani wannan ba wa'azi ne da Allah ba ba wa'azi ne na gaskiya ba domin kai ka manta da ayoyin da suke bayani kan shi sai mi sai lokacin da aka taba ka kaga kai ba kai bane don niyya kai ne don ka huce hushinka ko kuma yadda ake yi yanzu mutum masu hali gidan rediyo ko gidan tele ana ɗauka fili sai wani kire wani malami ya ce to alhaji wani kaza shi ke aikatawa ina fata an fahimce ni sai ce zan biya maka hili ka buɗa mai huta shi ko wanga sai shikire wani malami ya ce alhaji wani kaza shi ke aikatawa zan biya ma fili gidan tele kaza ko rediyo buɗa mai huta haka na ake yi a wannan ba wa'azi bane kai aikinka kai alhajin ba ai daga ne kamata ka ce mai alhaji ya kamata mu ji tsoron Allah amma bai iya faɗi haka nan saboda mai gida ne ne mai gida ne ne bai iya faɗi ko kuma yanzu kamar ba a iya bada fatawa sai in wani abu ya taso cikin ƙasa sannan a bada fatawa waye ce haka nan fatawa kullum bada ta ake yi duk abin da ake yi kuma fatawa kowa ya mai fatawa ake yi mutane duka dukkan su dukkan su kowa yana yin abin da bai dace ba in akwai wanda bai kuskure a kawo shi to dan mi wa'azi ake kebe kebance shi wuri guda jama'a guda wuri kaza ko ƴan kaza ko ƴan kaza a'a kowa ma ya shiga cikin wa'azi wannan shine wa'azi wanda ya kamata a yi walillahi ma fis samawati wa ma fil ard abinda a cikin sammai da abinda ke cikin kasai na Allah ne subhanahu wataala bai tarayya su da kowa yaghfiru liman yasha Allah yana gafarta ma wanda ya ga dama amma ya san cewa ya cancanta shi yasa ya ga dama wa yu'adhibu man yasha sannan Allah subhanahu wataala yana azabtar da wanda ya so wannan shine ake cewa wato alqur'ani ya zo da uslubu tasniya domin Allah ya kire shi Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masaniya yana kawo kishiyoyin juna kaga al-maghfira didduhumi al-azab yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha shine kishiya to alqur'ani yake tafi duk inda ka diba in ya kawo yan aljanna ya kawo yan wuta in ya ka sifofin yan aljanna ya kawo sifofin yan aljanna duk in ka dauka bai kawo wa ɗaya bar ɗaya mukaddarta yana yiwa wani wuri a kawo to dalilin da yasa aka kawo ɗaya ɗin saboda kan shi ne ake magana ba a bukata sai an kawo wancan domin ta yi wato gajejjerun surori ta yi ba su ka irin wannan amma kaf ɗin alƙur'ani da ka ɗauka duk safhar da ka buɗa in ka ji ƴan aljanna jire ƴan wuta ko ka koma baya waɗancan suna can baya ina fata kun fahimce ni fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara u'iddat للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية هكذا القرآن كتفيها يغفر لمن يشاء الله ينا غافر تام وندي يسو ويعذب من يشاء الله ينا غافر تام والله ينا عذب تد وندي قداما wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne kenan don haka ya kamata mu nemi gafara tai ya kamata mu nemi jin kanshi sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan wattaqullah واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون التي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أندكوك إيماني دكا من منش من إيماني منشك مسلمتي لا تأكلوا الربا kada ku ci riba ina fata an fahimce ni adhafan wato limki mudha'afa ko ad'afan mudha'afa a wata riwaya ninkin ba ninkin abinda zai tari banya abinda mutane suke so kullun kana son dukiyarka ta karu amma baka taba tunanin kullun imaninka ya karu ba saboda ba dole bane in dukiyarka ta karu imaninka ya karu yana yiwa dukiyarka na karuwa imaninka na raguwa saboda mi saboda ba ta hanyar gaskiya kake tar da dukiyar ba akwai mai auna imani ne ba a aunawa sai dai ka ji a ce ku diba min cikin kwanta kwanta a ce a kuɗin nan sun zo ce to yayi kyau sannan in ya ji kan shi na ciwo sai ya zabura wajen doctor specialist a diba mai lafiya sai tana nan tana karuwa ko ta ragu ina fata an fahimci kullum abin da yake so ya karu amma bai taba jarraba kai ne ba shi zuciya ta shan akwai imani ko babu akwai tausayi ko babu sai Allah ce la ta'kulu riba kada ku ci riba nan waɗansu sai waɗansu masu mai yake da suna tawilin ayoyi kun san duk inda an ka kai ga harkar duniya to sai an samu masu tawili sai sun ka ce ai riba Allah ya ce la ta'kulur riba adhafan mudha'afa ninkin ba ninkin kenan in ba ta kai ninkin ba ninkin ba ya halatta ci don haka 2.5% c'est bon ina ba ta mun fahimce ni sai alaɗi kuma suna nan hannan garin ga akwai masu fatawa akan wannan har gidan rediyo suke shiga da gidan tele su yi fatawa su ji daɗi sun ka ce waɗanda suka ɗauki hayar gidan banki suka yi takardu da masu yi musu shara da ordinateur da kuɗin nijelek waɗannan duk ina suka samu shi adhafan mudha'afa na Allah ce ba ku gane alqur'ani bane ina ba ta an fahimce ni shi ko alqur'ani yufassiru ba'dahu ba'dha wata aya tana fassara wata aya me yasa baka dauko sauran ayoyi ba ai akwai wata aya da ta ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin duk komi karanci shi Allah ce bai to ita wacce aya na kakkaita ga har ta malam eh subhanallah ya ko ya gare ta bai fadin ta don ba ta dace da shi ba ko baka gane ba ya yi son ayar da ta dace da irin waɗanda yake su kun fahimce ni sannan kuma da Allah ce la ta'kulu ba wai Allah yana nufin kuɗin da dai za a ci ba saboda in haka dan ne kenan kuɗin riba ba za su zama haram ba sai in ka je ka ce a sa ma abinci ka ci ko ko ka siyo rago da su an yi ma mai shuwi ka buga amma in ka shiga mota baka ci ba da khalfa fi sayyara ko ba haka ba in ka sa AC wato shaghalta al-mukayyaf in ka kai sadaki tazawwajta to Allah Allah ta akulu yace akwai masu irin wannan duk wanda ya irin wannan fassara wallahi ya san ko da yake idan Allah kake yi Allah subhanahu wataala yu'abbiru an shay li anna wa atu li annahu al-aghlab na an kawo cewa ci saboda mafi yawancin abin da dan adam yake amfani da shi musamman wancan lokaci ci ne dama abin da dan adam yake ma bauta biyu ne baki ne da farji ne su ne yake ma bauta baki ya ci farji kuma ya je ya samu mata mai kyau ya aura shikenan banda su babu wani abin da kai ba fito a duniya ina fata mun fahimci to sai Allah ya amfani da ci don shine dan adam abin da yafi amfani da shi innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil cin dukiya ma'ana amfani da ita don kakka zo kai wani malami shi maka tawili ya ce ba ai duk mallaman nan ba su gane ba ai maciyata na don ba su da kuɗi na suka cewa wai a barcin riba su ma in suka samu kuɗi cinta za su yi saboda kai ka lalace kana san tsammanin kowa lalatacce ne waye gaya maka waɗansu tsoron Allah su ya fi ƙarfin su yi abin da kake sa tsammani kai ne baka ganin kimar Allah kake ganin kowa bai ima Allah biyayya wannan mai kuɗin na Saudiya da kuke jin ina gaya muku mashhurin mai kuɗin na Rajihi a Saudiya da aka zo aka buɗa bankuna sauran masu kuɗi suka ce kai mu muna jin tsoron irin waɗanga bankuna a ce za a buɗe bankin musulunci kaza kaza kaza kaza an ka fara da bankuna na riba suna na saudiya shi ya ce to ni in zan buɗe banki na na musulunci zan buɗe aka fara aka fara ana nan ana jiran shi kumya ka san da ka rike Allah kace baka saba ma Allah zaka bata ma mutane da to kullun kumi kumya ka ta suka jira radda zaka kumya daya ka jira ba ka ce kaza ba to sai mun gani ana tafiya ana tafiya bankuna ne suka ci gaba da tafiya suka samu riba mai girma sai da ya zama to yanzu yana daga cikin manya-manyan bankuna da ake yi a ƙasar Saudiya na shi ne da ka tai maka da ka an sa masrafin rajihi sunan shi ne bankin shi yana nan kuɗi dai ka zubo mai kuma aiki na halatta kai shi yasa turawa da suka ga ya ci fi karfin su sai suka ce to akwai wancan na turawa akwai na musulunci in kuna su a saboda sun san wani bai iya bari sai yayi na kafirci wani kuma sai yayi na musulunci saboda shi aka bude aka samu cikin bankuna na musulunci a Saudiya amma da ba so budewa ba dan haka in ka dogara ga Allah Allah shi yake bada arziki Allah shi yake bada kariya amma zancen ka ce dan malamai ba su da kuɗi shi suke jan ayoyi wannan ba gaskiya bane ka ji tsoron Allah iyaka Allah na ce a gaya masa kon in kaga baka iyawa ba dole bane dukiyar saka ba kai ka san abin da zaka yi da ita amma ka san cewa ta Allah ce ya baka amana shikenan wattaqullah Allah ce a ji tsoron Allah kaga ba a ce ku ji tsoron malamai ba cewa akai ku ji tsoron Allah don shi Allah shine ya cancanta a ji tsoron shi la'allakum tuflihun dan ku samu rabauta duniya da lahira in ka ji tsoron Allah zaka samu rabauta duniya da lahira wattaqun nar Allah ce ku ji tsoron wuta kaga in ba baka ji tsoron Allah ba to wallahi ji tsoron huta kwanakin baya mashhurin dan damben nan na kasar America me sunan shi Ben Ali Muhammad Ali ko Muhammad Ali ya rasu da ba musulmi bane sai yan musulunta cikin internet ya rubuta akwai kisoshi da dama da suka kawo nashi an gudu shi akwai inda yake zaune a makaranta ta allo yana karatun alkur'ani kaga kai guduwa kai ka bar makarantar qur'ani ka tafi da kuɗi shi ko daga daga kafirci da shigo musulunci yayi makaranta suka cikin tarihin shi ya rubuta wata wata magana yake cewa yawo yake yi shi bai shan taba ba mashayin taba bane yace amma da almet yake yawo kusa almet ko ashana yace duk lokacin da rayuwa tai ta kawata mai ta tunzura shi ta harzaka shi ya saba ma Allah sai ya dauko wutan nan almet ashana sai ya buga sai ya azaga hannu ne yace in ta kone shi sai ya ce to ke da kinka kasa hankurin wannan kina yarda ki shiga wutar jahannama kafiri ba haka yayi rayuwa sai bai taba yawo ba ba shana tare da shi ba da ya ga sabon Allah sai shi kunna wuta ya aza da ce sai ce a wallahi waccan fa an ce ta hai wannan ya za a yi shina nan cikin internet ka ba ka gani to in in ka kasa hankurin wutar duniya ka kai ka shiga wutar wutar lahira zahin ga na rana in ya buge mu ga munan sai a laki kowa bai iyawa karan sanka da gare suka ji an ce wayo mu wayo mu sankanta da gare wayo mu wayo mu da sankanta da gare da wuta waye fi zafi da wutar duniya da wutar lahira ya yaridin su yake amma saboda dadin duniya kake cewa ka saba ma Allah wattaqun nar ku ji tsoron wuta allati uiddat lil kafirin wadda an kai tattalin ta ga kafirai kenan illa shiga cikin wuta Allah ya kawo illa shine kafirci shike sa a shiga cikin wannan wuta wa atiu Allah ku yi ma Allah da'a war rasula ku yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a in an ce ya ce ku bar cewa qala qatu in an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ka bar cewa eh me ko kuma ka ce eh haka nan ne amma in an ce manzo ya ce kawai karba za ka yi innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na alama ta masu imani kenan amma mai gardama to ba ta yi gardama ba a yin ta da Allah ba a yin gardama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an turo ne ai musu biyayya in kana iya haka bika bi in baka iya kuma kai ta kanka la'allakum turhamun don saboda a yi muku rahama mai neman rahama Allah yana ma Allah da'a mai neman rahama Allah yana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a sai Allah ce wasari'u
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Allah ce wa sari'u har yanzu an ci gaba da shiryar da mu ga abubuwan da ya kamata mu karanta mu aikata wa sari'u ku yi gaugawa ku yi riganganto ku yi gudaddeniya a wata qira'a kuma sari'u Imam Nafi' wanda muke karanta qira'a shi ta warshi da Qalun da Ibn Amir da Abu Ja'far sun karanta sari'u babu wawun shi yasa in ka dauki alqur'ani na warshi babu wawun a wannan wuri malamin musabaka bai mai musabaka in ka zo in baka san qira'o'i ba wanda ka karanta da warshi da yace sari'u ila maghfiratin min rabbikum sai kai mai danja faf shi ko bai fatu ba bai yi kuskure ba qira'o'in sun bambanta ne wani wuri an ƙara wadansu harufa wani wuri ba an ƙara wasu harufa ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sanadin kuma haka aka riwayato ta gare shi kuma ba wuri guda bane akwai guda cikin suratul ma'ida wa yaqulu alladhina amanu a ha'ula'i alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum a wata riwaya yaqulu alladhina amanu babu wawun nan wasari'u tan ko sari'u a cikin suratul hadid wa man yatawalla fa inna allaha huwal ghaniyyul hamid a qira'at nafi' wa man yatawalla fa inna allaha al ghaniyyul hamid babu huwa ka ɗauki Qur'ani ka zo ka ƙara ka ce a'a wannan cikin suratu tauba wallazina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wata qira'a allazina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqa kaga in baka san ilmul qira'at ba sai ka ce mutun yayi kuskure alhari bai yi kuskure ba ilimi ne shi ko mai wahala agalabin abin da a cikin shi har da ni sai an hardace alqur'ani sai an harta shatibiyya sai an harta durral mudhi'a to shatibiyya baiti 1173 ah durral mudhi'a 240 ko da hudu ne ko 47 ne na dai manta 200 da wani abu in ka hada su ga 1100 da wani abu ga 200 da wani abu sai sun kai 1400 da wani abu waɗannan su ne alƙira'at al'ashir as-sughra in kana son alkubra sai ka hada da baiti dubu da wani abu su ko cikin wato tayyibatun nashr wannan shine ilmul qira'at to yoshi an ka haddace alqur'ani yoshi an ka haddace ilmul qira'at shekaru sun kare shi yasa ilmi ne wanda cikin mutum dubu a jami'a da ta kake samun mutum biyu su zabe shi wahala gare kafin ka san shi shi ko in baka san shi ba duk inda ake karatun alqur'ani ba tabbas bane ka gane an yi kuskure don baka san da qira'at da ake karantawa ba kaga yanzu wanda duk ya karanta da sari'u in ba wanda sai ilmul qira'at ba sai ya ce akwai kuskure in ya dauki qur'ani yaga an sa sari'u sai ce kai wanga qur'ani yahuda sun ka buga shi ku sa wawun baqiya ba qurra guda bakwai su sun ka karanta da wasari'u qurra guda uku su sun ka karanta da sari'u sari'u ku yi gaugawa ila maghfiratin min rabbikum zuwa ga wata gafara ta musamman daga ubangijinku wa jannatin da wata irin aljanna ardu has samawatu wal ard wato fadinta shine as samawatu kamar a bude sammai wal ardu da kasai uiddat lil muttaqin an yi tattalinta ga masu jin tsoron Allah ina fatan kun fahimce ni anan abin da ya kamata mu gane na farko aljanna wani lokaci sai Allah ya ce aljanna guda ce wani lokaci kuma ya ce wato aljanna aljanna masu yawa don ba za mu ce aljannu ba tunda aljannu ya koma jam'i na aljannu ko ba haka ba wani wuri yace innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'ad sidqin 'inda malikin muqtadir wa bashshir alladhina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar nan ko an ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard to aljanna guda ce koko da yawa suke masu yawa ne nan aljanna guda ce wadda kowa zai shiga cikinta amma cikinta kuma akwai aljanna aljanna wanda kowa za a keɓe mai tashi kamar a ce gari guda ne duk cikin ya mai muke amma kowa na da gida ne to ita wancan aljanna babba kamar matsayin ya mai take sannan kuma su ko dan nan kankana aljanna wanda kowa gidan shi zai shiga sai zama to kamar gidaje ne ina fatan kun fahimce ni alqur'ani ba ya ci karo da juna bane sannan ardu has samawati wal ard a cikin suratul hadid sai an ka ce ardu haka ardi sama'i wal ard to iri ɗaya ne ko ba iri ɗaya bane Dr. Fadl Samar Ra'i ya ce a'a ba ɗaya bane waccan aljanna daban wannan aljanna daban wanda an ka ce ardu haka ardi sama'i wal ard as-sama kaga mufrad ne as-samawati ko nan masu yawa ne sai ce kina aljanna biyu ce ina fata an fahimce ni wannan wadda an ka ce ardu samawati wal ard ita ce aljanna babba domin akwai aljanna wadda ake ce ma firdaus sannan akwai aljanna wadda bata kai firdaus ba to ita ce ardu haka ardu samai wal ard sai zaman to aljanna babba tana matsayin sammai bakwai da kasai bakwai aljanna karama tana matsayin sama daya da kuma kasai guda bakwai misali ko kasa guda daya shi akan haka ya tafi saboda ya ga lafazin sun bambanta sannan dama kuma Allah subhanahu wataala ya bambanta su a cikin suratul rahman yace wali man khafa maqama rabbih jannatan zawata afnan fihima aynani tajriyan fihima min kulli fakihatin zawjan sannan kuma can karshe ce wa min dunihima jannatan kaga bayan su akwai su aljanna fihi ma ainani nadhakhatan kaga waccan tana basti da ruwa wannan kuma ruwanta suna gudana kidan waccan ita tafi girma fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman can ko an ce fihi ma min kulli fakihatin zawjan ha yace to waɗancan da aka cewa biyu biyu din nan biyu ne amma kidan kamar hawa biyu suke nan da anka ce janna guda ce ko to wato wani man khafa maqama rabbih jannatan in mun kalli ginin ta biyu ce amma in mun kalli benayenta to hawa biyu take ita ma waccan hawa biyu take da anka ce ardu haka ardu sama'i wal ard amma waɗansu malaman tafsiri sun ce a'a wannan tafsiri kuskure na suka ce a'a da ardu haka ardu samawati ardu haka samawati wal ard da arduha ka ardu sama'i wal ard duka ma'anar su daya suka ce da an ka ce as-sama ismul jinsi ne alif wal lam tana nuhin sama domin larabawa suna cewa kullu ma alaka fa huwa sama duk abin da yake saman ka sama ake kira ne kenan daga nan har sama ta bakwai duka sama ce wal ard kuma da an ka ce al ard mufrad ne amma dukkan kasai ake nufi suka ce wannan shi yake nuna gaba daya ake nufi kuma dalili kuma Allah subhanahu wataala in ya tashi fadin jinsin sama yana kawo shi da mufradi a cikin suratu al'ambiya ya ce wa ma khalaqana sama'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin a cikin suratu ad-dukhan sai ce wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin kaga can samawati yace to sama'a idan da zaka ce wa ma khalaqana sama'a ba mu halicci sama ba wal arda da kasai wa ma bainahuma la'ibin sai a ce maka to can samawati yace ina fatan kafin shi in ku kace haka nan Allah bai halicci sama guda ba to su kenan shidda din dan wasa ya halicce su ko tunda guda kake nufi kai kaga dole zaka ce daga wannan dan haka dai a takaice fassara ta waɗannan malamai su ne ke malaman tafsiri ne shi malamai ne malami ne na balaga ta alqur'ani doktor ne dan kasar iraq su ko sauran malamai malamai ne mutakhassisin fi tafsir kowane ya kawo hujjojin shi amma dai mu dai mun fi karkata wajen waɗancan malaman mu dai mun bar mai ijtihadin shi amma duk da yake muna fata Allah ya saka mai da alkhairi sai Allah ce uiddat an yi tattalinta lilmuttaqina ga masu jin tsoron Allah Allah aiki yake faɗi bai hudin dan kaza bai ce dan kabila kaza ba ko dan kasa kaza ko dan karce kaza ko dan gidan kaza a'a almuttaqina masu jin tsoron Allah ko cikin kasa kaka rayuwa in dai muttaqiyun kake to magana ta kare zaka shiga aljanna ko dan kai dan ware ne in kai kafiri ne ba zaka shiga aljanna ba wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa sai Allah ce to allazina masu jin tsoron Allah wannan shine ake cewa at-tafsirul muttasil aya ta zo wadda za ta fassara ta zo bayanta ba sai an tafi wajen aya ba akwai at-tafsirul munfasil tafsirul qur'an bil qur'an ahyanan yakunu muttasilan wa ahyanan yakunu munfasila ayar da za ta fassara wata aya yana yiwa kai tsaye za ta zo a'a yana yiwa wata sura za ta zo to irin wannan wanda aya za ta zo kai tsaye ta fassara aya to shi ake cewa at-tafsirul muttasil irin shi kuma yana da yawa cikin alqur'ani alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب يا فسر وإن دسكين المتقين كينا إن فتا أنفهم يا كاوس يا فسر رسول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه آية تاذو آية تفسرتا نن كوي وشي وزامي su waye masu jin tsoron Allah sai Allah ce allazina ka san wasu su ce mu ne masu jin tsoron Allah to fala tuzakku anfusakum baka cewa ni ne mai jin tsoron Allah a'a yi aiki mu gani aikin ka shi zai nuna mun cewa kana jin tsoron Allah to ga aikin allazina su ne waɗanda yunfiquna suke ce da dukiyarsu a ashe mai tsoron Allah na ce da dukiya dai yunfiqun fi'li mudari'i ayi yau ayi gobe ayi jibi ayi gata ayi kullum yunfiqun ba a ce anfaqu ba a'a yunfiquna dabi'a su ce ciyarwa fissarra'i a cikin lokacin sauki lokacin da ana hada-hada kuɗi suna shigowa makudan miliyoyi to yana ciyarwa sai Allah ce wa dharra da lokacin tsanani ina fata ku ci lokacin tsanani harkoki sun fara tauyewa mutumin da yake yana da alkhairi ko shina cikin tsanani ba a cika ganewa ba sai ya ce bashi ya biya maka bukata saboda yana tunanin kudin shi za su shigo ya biya ina fata ku ci amma in ana cikin sauki ana alkhairi in ana cikin tsanani ba alkhairi to da dan dama dama shi wani in shina cikin sauki babu alkhairi shina cikin tsanani babu alkhairi kullun dai suka ja ce harkokin nan ba su yi alaji ya harkokin nan kai mu wanga mulki ba mu gane bai ba in wani mulki ya so mulkin nan ba mu gane bai ba shina ta samun kuɗi yana kai banki yana ajiya kullun yana kiwa ki gode ma Allah sai ya mutu bai gane ba komi ba babu mai kuɗin da zaka samu wanda zai harkar miliyar guda ya ce maka alhamdulillahi rabbil alamin baka samu sai ka ja ce to kai dai ai ta hankuri in ya yi cinikin miliyan ɗari a yi ta hankuri in ya yi na miliyan ɗari biyu a yi ta hankuri harkoki ba su ja ba mu san ranar da kuɗi harkoki za su ja ba ina godiya Allah take don kakku neme a taimaka muku shi ko mai imani tabbat mai son Allah komi yana iya basuwa saboda Allah shi yasa suke ciyar da dukiyarsu a cikin lokacin tsanani da lokacin suke cikin wahala a cikin lokacin lafiya a cikin lokacin rashin lafiya a cikin lokacin da suke waje a cikin lokacin da tayi sun samu wata lura an kai su gidan kasu amma bai hana su taimaka ma addinin Allah da abin da Allah ya basu والكاظمين الغيظ sune masu haɗiye hushi ayi ma abu ka haɗiye ka haɗi eh duk da yake wani lokaci yana da wahala mutum shi haɗiye hushi da an taɓa mutum sai kaji mutum ya ce to ni ba a yi mahatun wa kun san ha ni ban ɗaukar walakanci ko ba haka ba abinda aka yi ma wani so ɗari da taushe wani da an yi mai so guda wallahi ba a zama lahiya ana son mutum ya rinka haɗiye hushi duk da yake rayuwa akwai lokacin da ba ta iyawa amma ana son a sanka cikin kashi ɗari kashi tis'in kana haɗiye hushi wani bai haɗiye hushi uwa sai ta san bai haɗiye mata shi yasa bai raga mata ba ta yi mai baba nai bai taba shi abokan kowa da kowa bakin ciki yake yi da kowa ga baki shi yasa ba mai harka da shi ana son mutum mutum yana haɗiye hushi dole zuciya wata rana sai ta kasa hankuri amma dai ana son kashi 90 cikin 100 a sanka kana da hakuri ka taushe wal afina anin nas sannan kuma masu yafe mu mutane kaga haɗiye hushi daban yafewa daban wani na haɗiye hushi amma ka ji ranar da zai saka ranar da zaka kwashe kashin ka a hannu zai haɗiye saboda ƙoƙarin ka mai da martani kai tsaye yana sawa ba za ka ci nasara ba a rayuwa lokacin da aka kawo mahari ka yi ƙoƙari ka kare kanka kuma ka samu wuri ka yi karatun biyar aka kawo mahari amma in aka cikace yanzu za ka kai hari to ba za ka samu ba saboda shi wanda zai kai mahari ya shirya to shi yasa ana son a haɗiye kushi har ai tunanin wani lokaci ne za a mai da martani in ma martani za a mai amma kuma wal afina anin nas kuma mai yafi mutane in ban manta ba ina ganin sayyidina Umar ne ko ɗaya daga cikin sahabbai wata ɗaya daga cikin bayin shi mata ta yi mai laifi ya so ya kama ta yi mata mummuna uquba sai ta karanta wannan aya alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghayz wal afina anin nas sai ce jina yafi miki ana son mutum ya zama to da yafewa ka yafe akwai abubuwan da an fi son a yafe akwai abubuwan da wani lokaci yafiyar ba ta da amfani yafewa ba ta da amfani mutumin da ya yi laifi bai nemi a yafe mai ba kuma yace yayi to wannan doka ya kamata ta haushe kowane ne amma wanda ya yi laifi ya ce jama'a na yi laifi a yafe min to a yafe mai tunda al-i'tirafu bi dhanbi fadila mutun ya yarda cewa yayi kuskure wannan mutunci ne daraja ce ga dan adam don haka ana son mutum ya yafe ka yafe ma makwabcinka in yayi ma abin da bai dace ba kana iya ka nuna mai wani kai abin da bai dace ba kada ka yi shiru amma ka nuna mai abin da kaza bai dace ba to yafe min wani na yafe maka ka yafe ma wanka ka yafe ma matarka kowa yana mu juna laifi ko akwai wanda bai mu laifi dole rayuwar ne haka nan yadda kake ganin mutane suna bata ma da haka kake bata ma mutane da rai to in an ka ce ba a yafiya to ko shi kama wani kai kana son a yafe ma shi yasa mafi yawancin mutanen da ba su yafe ma mutane sun fi son a yafe musu da kaga mutum bai yafe mutane wallahi da ta kama shi kace don Allah ku yi hankali don Allah a yahi waɗanda suka kama annabi Yusuf alaihi salam ɗan uwa ne sun raga mai Allah ce falan ma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati jub wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun bayan sun sayar da shi ko sun yi mai duk abin da suke mai karshe dan uwa ne da aka sanya wannan abin au a cikin nashimi suka ce in yasriq faqad saraka akhun lahu min qabl ko ba haka ba amma talauci ya buge su sai suka zo ya ayyuhal aziz masana wa ahlana dhur وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين تيجا سنة لمن سنة لما أيا في مسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم وأن سكن يرسو كشيشي an shirya hutta wasu sun ce a ɗauri wasu sun ce a kashe wasu sun ce a fitar an kore su an aza raƙumi ɗari ga wanda duk ya kawo kansu ko ya faɗi da su aka kashe su an yakin uhud an yakin badar an yi waye an yi waye bayan shekara goma sai Allah ya kawo shi cikin garin nan da aka kore shi garin su ka san babu ciwo irin a kore ka irin garin ku inda kake ganin kana da gata shi yasa lokacin da wannan malami ya ce mai laitani fiha jaza'an iz yukhrijuka qaumuk wannan babban wanda ya san addinin kiristanci dan uwa ammi na khadija wanda khadija ta kashe inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka mishi wahayi yace laitani fiha jaza'a da dai ina da karfi iz yukhrijuka qaumuk lokacin da mutanen ka za su fitar da kai daga cikin wannan garin yace aw mukhrijiyahum yanzu garin nan za a iya fitar da ni ga ƴan uwana nan aka haife ni famiki ta kaza kaza kaza ya ce wallahi babu wani mutum wanda ya taba zuwa da abin da ka zo da shi wallahi face sai an kore shi sai ko gashi an kore da gudu ana bida sai a kashe mi yayi gaskiya ga mutane su kuma su ga musu gaskiya bayan shekara goma da yake bisa ka gaskiya yake Allah ya dawo da shi sai da ya mallaki wannan garin nan na Makka da ya zo yayi khutba da ranar fathu Makka yace ya ma'shar quraish ma tazunnuna anni fa'ilun bikum ya ku ƙuraishawa yanzu mi kuke ganin mi zan yi menene kuke tunanin yanzu zan yi da ku tun da da ana bidata a kashe yanzu gani da nazo da sojoji na mallaki gari sai an kace akhun karim wa ibnu akhin karim kai dan uwa ne mai mutumci mai daraja an san ka dan gidan dan babban gida kace wa ibnu akhin karim ai ko babanka mutumin kirki ne mutumin daraja ne a yace izhabu fa antum mutlaqa ku tahi kun zaman to saka ku babu ne abu akan ku ka gani an biɗe shi a kashe an kashe magoya baya ne an karɓe duke su an yi musu komai amma Allah ya ɗaukakar da su don akan gaskiya suke wal afina anin nas masu jin tsoron Allah su ne suke yafe ma mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wataala yana son masu kyautatawa kyautatawa tsakanin su da Allah shine an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak sannan kyautatawa tsakanin su da kawunan su rayukan su suna kyautata musu sannan kyautatawa tsakankanin su da bayan Allah domin inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya sanya kyautata a cikin komai komai za kai kai na gari dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sai gobe Allah ya kai mu na rai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا رسول الله وقدوتنا لن نزع الغرب يدمسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد مآتينا وندك حصون أعادينا